بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أن إبراهيم عليه السلام yana mayarwa mutanensa amsa lokacin da ya tambaye su ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun wato ne kuke bautawa da ku da iyayenku da suka gabata wanda kuke yin ibada irin wanda kuka same su a kanta wato kamar bai gane abin da suke yi bane ya tambaye su dan dai ya ji a bakin su suka ce na abu da asnaman wa na zallu laha akifi gumaka muke bautawa in muke zama mu ta- mu sai musu ibada abin da muke yi kenan to shi ne sai ba su amsa yace afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa in adu li illa rabbil alamin فإنهم عدو لي إلا رب العالمين yake wannan abu da kuke bautawa na gumaka da ku da iyayenku da suka gabata gaba ɗaya wato wayannan abubuwa ni abokan gabana ne ba ma abubuwan da nake so bane balle su iya zama ubangiji na abokan gabana ne annabi ibrahim alayhi salam alqur'ani wani lokaci yakan kawo shi yana magana da masu bautan taurari wani lokaci ya kawo shi yana magana da masu bautan gumaka kamar a wannan wajen a inda yake kawo inda yake magana da masu bautan taurari yana ce falamma janna alaihi lailu ya kauka ban qala hadha rabbi falamma fala qala lahu ibrahim falamma falamma ra al-qamar bazin qala hadha rabbi falamma fala qala inna hadhihi rabbi la kunna min al-qawmi falaram falamma ra shamsu bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar yana magana da masu bautan taurari ya faro musu da cewa tauraro ne ubangijinsa watakila tauraro ya fadi yace shi ba ya son ubangijin da yake faduwa ko yake bata idan yana da wata bukata ubangijin nasa ya riga ya bace bai fito ba wa zai biya bukatar kenan bai kamata ya rike wannan ya zama allansa ba sai ga farin wata ya ce yawa to watakila wannan ne shi ne wannan ya kamata ya zama ubangiji na cewa da ya zo ya fadi sai ce abin na wadai lallai ba tabbas har yanzu ban samu ubangijin gaskiya ba kowanne na kama sai ya bata kowanne na kama sai ya bata in ba Allah ya shirya da ni ba abin ba zai yiwu ba sai ya ga sai ya ga rana ya ce madalla wannan ma ga alama ta fi girma wannan tauraron ya fi girma ya fi haske da haka ya fi amfani kenan shi ma dai ita ma ranar sai ta zo ta faɗi to sai ya faɗa wa mutane ya ce kamar nan yana ba su hujja ne cewa wayannan abubuwa ba su cancanci a bauta musu ba ai ba sa ji ba sa gani ba sa magana iyakar wannan hidimar da Allah ya sa su su fito su haska ko su fito saboda a yi lissafi da su in rana ce ta fito ta faɗi ta sake fitowa an samu kwana ɗaya an yi lissafi kuma ta haska ta ba da haske kuma tsire-tsire sun samu abin da suke samu na tsiro ta wajenta da amfanin ta kenan amma ba wani abu wanda ya wuce haka ita ma baiwar Allah ne kamar sauran bayin Allah dan adam ma ya fita to a kenan bai kamata shi ya mai da ita Allah ba to balle farin wata wanda ya kasa ta amfani ya kata- ya kasa ta haske ya kasa ta a sauran fa'idojin da suke bayarwa tun da shi ma yana ba da amfani wajen tsire-tsire din to balle tauraro wanda shi kan ba gama wani amfanin sa ba banda dai gane gane hanya wa alamatu bin najmi yahtadun to anan yayi magana da masu bautar gunki su ne waɗannan mutane nasa a wani waje alkur'ani ya kawo cewa ya yi magana da namrudu kansa shi sarkin kasar wato sarkin kasar babila kasar iraq ya yi magana da shi alam tara ilal ladhi hajja ibrahim fi rabbi ana tihu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي فيه يميت قال أنا أهي يميت قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم المسجد فات بها من المغرب فبهت الذي كفر sai ya yi magana da sarki sarki ya ce shi ne Allah amma Ibrahim ya ce a'a akwai Allah gaskiya kai ba Allah bane yace to me aikin Allah naka yace ubangiji na yana rayawa yana kashewa sai ya dauko masa waɗansu mutane daga prison su biyu wanda ya yanke musu hukuncin kisa sai ce to kaga wannan mutane duka guda biyu matattu ne saboda an yanke musu hukuncin kisa ba a zartar ba sai ya kashe ɗaya sai ya sallami ɗaya yace to kaga wannan da mutacce ne amma na raya shi kuma ya dauke masa hukunci kisa wannan kuma da na da na ga damar shi ma in ja kwanansa da na ja kwanansa to ban ja kwanansa ba na kashe shi to kaga ni ma ina kashewa ina rayawa kenan annabi ibrahim sai yace fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib Allah yana ɗauko rana daga gabar yamma da ita ko kuma ka ɗauko ta daga yamma kai gabar da ita to shi kenan sai rasa amsar da zai bayar sai ya fusata ya ce a tona rami a jefa annabi ibrahim a ciki a tona rami a hura wuta a jefa annabi ibrahim a ciki kamar yadda zai zo a gaba to nan yana magana nan kuma da masu bautar gunki su mutanen mutanen kenan ba shi sarkin ba ba masu ah, bautar raku masu bautar taurarin ba da yake sai annabi ibrahim alaihi salam alqur'ani ya masa kirari yana ta inna ibrahim kana ummatan ibrahim shi kadai a cikin annabawa alaihi salam al'umma ne sai ka samu ya yi magana da waɗannan ya yi magana da waɗannan ya yi magana da waɗannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka umurce shi da shari'ar manzon Allah bi shari'ar annabi Ibrahim kuma fa ina ilayka alika bi millati Ibrahim ya yi magana da kowaɗanne irin mutane ya yi magana da masu tsafi ya yi magana da masu littafi yahudu ne ko nasara ne ya yi magana da wanda suka ce ba Allah duk ya yi magana da kowanne tare da sauran annabawa suka in ka duba sai ka samu yi magana da mutanen su akan wani abu ne wanda ya fi damun al'ummar a lokacin guda daya za ka samu nan na hudu akwai shi alaihi salam abinda annan sani yi magana da mutanensa akwai za ka samu gashi abinda annan sayar wani salam magana da mutanensa musamman wajen tawo mudu din nan da sauran annabawa to qala fara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'akum al-aqdamun fa innahu aduwwun liya abubuwan da kuke bautawa na gumakan nan wato ni kam abokan gabana ne ba na son su kuma ku tabbata duk abin da zai halakar da su ma ni zan yi wallahi la kidan na asnabakum ba da antu ulul mujrimin wajalam jazazan la kabiran lahum la'allahu ilayhi yarji'un falamma rajulun qal lokacin da suka fita wani biki na su shi sai ya fita sai zauna a gida sai ya dauki abin sara sai je samu gumakan a inda suke ta sassare su ta sassare su ta sassare su gaba daya sai ya bar wani guda ɗaya a ciki to sai wasu makiyansa ne abokan gabansa ne baya son su don haka baya son ganin su kenan a bayan ƙasa su waɗannan gumaka annabi Ibrahim alaihi salam abin da ya musu kenan ya sassare su da mutanen suka dawo waye ne waye gumakan mu haka lalle wannan mutum yayi zalunci wannan mutum bai kyauta ba suka ce lallai mun je ni saurayi yana yawan aibata su kullum aka yi magana shi ba da aiki sai aibata waɗannan gumaka wata kila shi ne aikin nan musamman bai fita da mu ba wajen biki da muka fita to nan ya kirawo shi ya kirawo shi ba kun ce alloli ba ne watakila shi wannan babban nasu ko shi ne sassare su a wani kauli in ji malamai da suka fassara fa'alahu kabirun haza babban sunan ina tsammanin shi ya fi shi da su ya sassare su wannan guda ɗayan da ya bari kenan a wani kauli kuma ne ibrahim yana gaya musu ne cewa allah shi ne allahu akbar allazi la kabira siwahu subhanahu wa ta'ala Allah shine babba wanda ba wani abu ba ma sai shi to watakila yana nuna musu ne cewa Allah ne ya umurni a sassare waɗannan gumaka sai na sassare su amma ku tambaye su mana ku tambaye su watakila su za su iya gaya muku wanda ya musu haka sai suka ce a ya za mu yi magana da abubuwan da suna ji ne ko suna gani sai ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun in ko haka ne ya za ku bauta abin da baya ji baya gani baya magana ai ma gara ku a matsayin ku na yan adam za ku yi magana za ku ji in wani ya faɗa rami ya yi ihu da Allah inda wani a kusa zai taimaka mini za ku kai gudunmawa amma in in dodo ne a kusa bai ji ba balle kai gudunmawar shi ma wani ne ya sassake shi ba ma shi yayi kansa ba balle ya wani wani amfani to sai ya musu magana irin haka sai suka gane cewa lallai shi ne yayi abin nan fara bi kai da faga Allah mulakkalin to fa inna adun li illa rabbil alamin ni ubangiji na gaskiya shine ubangijin talikai shine ubangiji na shine wanda ya halitta sammai ya halitta ƙasa ya halitta dukkan halittun da suke tsakanin su ni shi na rike shine ubangiji na ba waɗannan gumakan ba na sanar da ku ku sani
الذي خلقني فهو يهدين
allazi khalaqani fa huwa yahdini shi ubangiji nan nawa bari in ga muku irin aikin da yake yi wanda gumaka ba sa yin ko daya a ciki shi dai ubangiji na shi ya halicce ni kuma ku kun sani ba za ku iya yin ah, shaida cewa ɗaya daga cikin gumakan nan naku ya halicci kansa ba ma balle ya halicci wani abin da ya fi haka balle ya halicci ɗan adam wanda halittar da har yau ba sake mata gyara ba sai ran da Allah ya halitte ta ita wannan halitta ta dan adam dan wanda yake gani ne motar da aka fara kerawa ta farko yau babu ita sai dai sunanta don tuwon da aka yi sannan sai aka ga ya kamata a canja kaza aka canja da aka sake yin ya aka sake yin wata baɗi haka nan ma ya kamata a ƙara kaza sai aka ƙara da aka sake yin wata a gaba sai aka ya kamata abu kaza da abu kaza duk a canja sai har dai ya zama yau kam sunan mota ne kawai ya haɗa su da ita ta farkon da wadda aka yi ta ƙarshe a yanzu wajen ci gaba amma ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam haka ya halicci mu ɗan adam din ƴaƴansa da muke ganin nan har yau Allah bai yi wani gyara a cikin ɗan adam ba kuma ɗan adam din yana nan ba wani ba ba a bukaci gyaran ba har yanzu har kuma kwanan gobe to wannan ya nuna maka ashe ubangiji gani ne annabi khalaqani ubangijin nan da ya halicce ni amma suna sai zuma kan kowa ma ya gani wani lokaci su yi na taɓo wani lokaci su sassaƙi tace wani lokaci su sassaƙi dutse wani lokaci su yi na zinari wani lokaci su yi na azurfa allah ma an kasa daidaita wanne za a yi to wannan kenan ya nuna cewa abin akwai kuskure a ciki allazi khalaqani fa huwa yahdini sai mai ibrahim alayhi salam ya faɗi babbar ni'ima da allah yake bayarwa shine ni'ima ta shiriya randa annabi adam alaihi salam Allah ya sauko da shi daga sama sai ya ji tsoro sai ko shi kenan ko rabu da Allah kenan ko Allah ya fi shi da shi kenan musamman Allah yana faɗin abin ya ce ihdidi ihdidi ku sauka nace ku sauka ni dai yace ku sauka ihdidi minha ku sauka to da wannan ban tsoro ya same shi sai Allah ya lura da damuwarsa sai ya ce fa in ma yatiyannakum min hudan faman ittaba'a hudayya fala yadullu wala yashqa shirya za ta zo muku daga wajena ni Allah zan aiko muku manzo da littafi ya zo muku bayanin me nake son a yi in a ibada ne in a kowace mu'amala ce zan aiko manzo da littafi wanda nake a yi nan to shine shirya shine daidai kenan in dai wannan manzo ya zo da littafi ya yi muku bayani kowa ya bi to lallai zai dawo yana cikin yarda ta ni Allah in ji Allah kuma zai zo cikin gidan aljanna zai ce to wallahi wa qila da salam yasa shiriya babban abin da Allah ya bayar kenan wanda har yau Allah bai bada kamarsa ba abin da yasa shiriya ta fi sauran dukkan irin baye-bayen da Allah yakan bayar na kyautuka da baiwa za ka ga ya daga cikin ni'imomi wato ni'imar lafiya Allah yana bada lafiya wa masoyansa yana bada lafiya wa maƙiyansa maƙiyan nasa ma akwai waɗansu maƙiyan ne kawai ya ce ya tsine musu ya la'ance su ya yi fushi da su ba ba ko waɗansu maƙiyan nasa ne kuma ya ce ya la'ance su ya tsire musu suna ɗauke da fushinsa wa ma rabbihim misaqahum la'annahum min allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam wa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin min allah allah ya faɗi waɗansu maƙiya nasa yace suna ɗauke da fushin allah sun sake ɗaukar wani fushin har yanzu suna tare da tsinuwar allah da la'anarsa da la'anar annabawansa amma tare da haka yana ba su ni'imar lafiya kaga a nan da masoyin Allah da masoyin Allah in bai da cikin wannan ni'ima ka daga cikin ni'imomi ni'imar biyan bukatu duk abin da ka ta san ma abin ya yi Allah yana yi wa waliyansa haka wato bayansa na kansa wanda yake so ya musu haka su waliyan Allah ne kuma yana yi wa matsiya Allah haka a da'ullahi kuma ya ba su biyan bukatu har ma in sun kibin annabawa sukan ɗauka sakamakon da za a yi musu shine yankewan biyan bukatun nan sai su ga bukatun ba su yanke ba har su suna wa annabawan da tsohon lokaci suna ce musu na fi hazar wa'adu kun ce in bai ku ba bala'i zai zo to ba abin da muka gani sai ci gaban lamura ba abin da ya tsaya to wannan kaga ni'ima kenan kafirai ma sun samu to irin waɗannan misalai da yawa za ka samu ni'imar kuɗi ne ni'imar mulki ne ni'imar komai da ka sani amma akwai wata ni'ima guda ɗaya ita ba a taɓa ganin wani wanda Allah yake na la'ance shi kuma na ɗau- ya- Allah ya ɗauki wannan abin ya bashi ba ba a taɓa ganin wani wanda Allah yake yana ɗauke da fushi na Allah ya ɗauki wannan kyautar ya bashi ba ba taɓa ganin wani wanda Allah ya ce ya tsine masa annabawa sa sun tsine masa ya ɗauki wannan ni'ima ya bashi da shi ne ni'imar shirya taɓa ganin wani akan ta ba sai waliyin Allah ma'ana sai wanda Allah yake so wannan ya nuna maka kenan ashe babbar ni'ima ce sa annabi Ibrahim alaihi salam ya fara da ita ita ce farkon ni'ima ya faɗi ni'imar halitta irin allazi khalaqani to ai dole sai an halitta shi tukuna sannan ai maganan abubuwan da za a baki shi ya fara da ni'imar halitta shi yasa shiriya kenan da Allah ya lissafo annabawa akan iskar annabi Ibrahim ibn Ibrahim salam babban abin da Allah yake ya ba su sai ya ba su shiriya ya ba musulmi saboda mu gane cewa shiriya babu kamar ta a cikin dukkan abubuwan da Allah ya ba dan adam dan wani abu ya gagare ka kai kai ya gagara to kar ka je ni fishi ka je ni ɓacin rai kana ce kai ne kai wa Allah ba haka bane shi Allah a wajen ya baka babbar ni'imar da babu wata ni'ima kamar ta duk abin da ka rasa ba komai bane misalin ka da wanda ba haka aka yi masa ba kamar mutum ne wato kai din a ce jikinka lafiya kalau ciki da waje ba kwargwame ba karaya ba ciwon ciki ba ciwon kai ba wani ciwo amma hannun rigarka ya yage kafar wando ma ya yage kana kokarin tsinkewa wani waje ma ya keke a babban riga kana kokarin tsinkewa da wani mutumin da ya sa masa rigar lafiya wandon lafiya hannu da kafar wandon duk lafiya amma cikin jikinsa yana da ciwon kanjamau wato ciwon tsoka wallahi cikin kuwa ya Allah ya wani ima kai ne Allah ya wani ima in a zahiri kana ta safarin kana ta kokarin ka dinke nan cewa wancan kafiri ne amma shi Allah duk ya hada shi da wannan bala'i ba saboda Allah ya hada shi da bala'in da ba wani bala'in da yake shi alqur'ani da ya faɗi annaba ya ce tilka hujjatu atinaha ibrahim ala qaumi yarfa'u darajatin min nasha'in rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذرية داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وهو وإيتي وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم duk waɗannan mutanen da Allah ya lissafa ba wanda yake ƙasa da annabci dukkan su annabawa ne amma babban abin da Allah yake na zaɓe su na ba su shirya yasa Annabi Ibrahim alaihi salam ya fara da allazi khalaqani fa huwa yahdini نعم الإمداد بك باب كما يشريع
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يؤمن ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين sannan annabi Ibrahim alaihi salam saboda kar ya tsaya kan wannan ni'ima ta shari'a ya shiru a yi tsammani da yake yana magana ne da mutanen da dukkuna kawai suka yi imani da shi da abubuwan da dukkuna suke bukata da biyan bukatun waɗannan dukkuna iyakar abin da suka sani kenan to dole in ya faɗi wato kyauta ta ma'ana sai ya faɗi ta hissu san cewa alqur'ani ya ce falillahi al-akhiratu wal ula ba lahira kawai fa Allah yake bayarwa ba duniyar ma ba ta wani bane fa ta Allah ce za ka su sani na duniyar ma Allah ne yake bayarwa sauran abubuwan da ake gani sabubba ne kamar dai famfo da ruwa in ka ja famfo gidanka to ba lallai ne a samu ruwa ba ruwan daga wani waje ne amma shi sababin zuwan ruwa ne domin in ba famfo a gidanka ko daga can inda ake sako ruwa an sako ruwan kai ba zai zo gidanka ba saboda ba sababin a gidanka to kuma amma in ka ja din ba lallai ne ruwan ya zo ba in ba kawo daga can ba to haka Allah yake da sauran abubuwan da ya sa su zama sababin samun wata ni'ima ko sababin yiwuwan wani lamari allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini ubangiji nan nawa dai har yanzu shi ne yake ciyar da ni domin abincin ma in na ci bayan ya bani abincin in bai ga daman in koshi ba in na ci sai in yi ta ci in yi ta ci in yi ta ci sai ya zama kamar abincin ilimi za ka ɗauki littafi kai ta karatu kai ta karatu wata kila ba za ka yi cikin ka ya cika ko kanka ya cika sai dai ka ji gajiya ko ka ji gangaɗi ko ka ji bacci amma dai ba wai kamar kana shan ruwa ka yi ciki ya cika ba ko kana cin abinci ka ji ciki ya cika ba a'a to da Allah ya ga dama abincin ma da sai ya zama haka kai ta ci kai ta ci kai ta ci amma sai ka ji ba ƙoshi a ciki saboda Allah bai ga dama ba allazi ya yi ilimi wanda yake bani abinci kuma in na ci abinci ya sa abinci ya yi ni amfani ya kashe mini yunwa wa yasin kuma shi ke shayar da ni duk abin da ka gana ta ni Allah ne ya bani abin na sha alladhi yusmin yasin fa idza maridtu fa huwa yasin sannan idan na yi ciwo Allah shi ke bani lafiya wannan ubangijin na dai ko da ba ku ga yana zuwa yana bani magani ba to ko maganin na sha in ba shi ya ga damar lafiya ta samu ba lafiyar ba za ta samu ba kuma in ya ga damar ya bani lafiyar ko bai sha maganin ba lafiya za ta samu za ka shi ne na tabbata wanda yake bani lafiya annabi ibrahim alaihi salam wajen faɗin cewa in yayi ciwo bai ce wanda in ya sa mini ciwo tare da abin duka daga Allah yake dan Abubakar radiyallahu anhu da ciwon ajali ya kama shi sai sahabbai suka ce ka bari mu kira maka likita ya duba ka yace ai shi ya sa mini ciwo an babal shi ya sa mini ciwo sai suka ce ba haka muke nufi ba ka bari mu kira likita ya duba ka wato abin da yake nufi Allah shi ya sa mini wannan ciwon kuma lafiyar da kuke nema mini idan aka kira likitan yayi iya kokarin sayin Allah bai ga dawon dawo da lafiyar ba kokarin likita ba zai yi ba likitoci ba sa mutuwa ne suna mutuwa shashe kenan ba su suke ba da magani ba to wannan sai ya jawo cewa a kowane matsayi akwai maganar da mutum zai yi shi annabi Ibrahim alaihi salam yana magana ne wajen tabbatar da sabubba abu mai kyau a dangana wa Allah biyadi alkhairu shi ma haka yace amma bai ce biyadi sharru ba yace biyadi alkhairu to abubuwa marasa kyau kuma ka dangana su a inda suka bayyana wannan shi ne ladabi wa fadar Allah ta'ala in mutum ya zo yi in ba ka ba shi ma annabi Ibrahim alaihi salam wani lokaci yakan yi magana ya kauda sabubba din ran da aka dora shi akan majajjawa za a jefa shi a cikin wuta Jibril ya zo ya ce masa kana da wata bukata saura a jefa shi kurum ya rage kana da wata bukata sai ce a wajen ka dai ba da wata bukata Jibril sai ce a dama ai ba a wajen ba a wajen na ba ni kuma na da wani abu ai bawa ne ni abin nake nake tambaya kana da wani sakon da kake so a gaya maka ya biya maka bukata iri kaza sai ce to ai ya san abin da nake ciki ni ba sai na gaya masa ba to wannan kaga sallama wa Allah kenan da kauda sabubba gaba daya ka tabbata cewa la ilaha illallah da wani abin da yake da amfani in Allah bai ga daman abin ya yi amfani ba ko da abin yana nan to lahul hukum hukunci na Allah ne kamar dai rai da gaɓoɓi duk mutumin da kaga yana bacci to ka san yana da rai amma gaskiya gaɓoɓinsa duka suna nuna kamar matacce ne to me yasa ba su yi motsi ba sai a ce ma dama hukuncin na rai ne rai in yanzu ya tafi wani waje amma in ya dawo to za a ga suna motsi da motsinsa shi ko ba taɓa ganin sa ba ba wanda zai ce a jikina ga inda raina yake kuma ga inda baya nan don in ka kama gashi ɗaya a jikinka ka ja ka ji zafi to ma'ana akwai rayuwa a wurin da ba rayuwa a wurin da ba za ka ji zafi ba to amma ba wanda ya taɓa shakkan yana da rai dan bai garan ba amma kuma motsin jikin ya nuna cewa akwai shi to wajen faɗin wannan sai yana gaya mana shi mu ta tsara kuma bauchi radiyallahu anhu yana faɗin cewa wajen yin magana ayi wa Allah ladabi wajen ladabin to dole ne a yi in ba haka ba zai zama kamar yadda in an zo wajen kaɗaita shi ɗin a kau da komai in ba a yi ba shi ma zai zama kuskure haka wannan ɗin zai zama yana ce lokacin da Allah yake magana da bayinsa to in sun tashi mayar masa da amsa sukan ce subhanaka misali ran da Allah ya magana da mala'iku yace qala anbiyu bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku ba labarin sunayen waɗannan abubuwa idan kuna da gaskiya cikin cewa ba za ku ce annabi adamu ilimi ba to kafin su ba da amsa kafin su ce la ilma lana illa ma allamtana sai da suka ce qalu subhanaka sai da suka fara da tsarki ya tabbata maka ubangiji annabi isa alayhi salam wanda Allah ya yi magana da shi a filin alkiyama da alqur'ani ya kawo kissar yana ce wa qala Allah ya isa ibn maryama a anta qultu lin nas takhuduni inni ilahaini min dunillah sai da ya fara cewa subhanaka qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq to amma wutar jahannama ran da Allah yayi magana da ita a filin alkiyama an zuba mata yan wuta don da farko tana yi kamar za ta kwace a hannun zabaniyawa wai ba hisabi da yi ba balle a bata rabonta ita za ta kwace ma ta ɗebo abinta da kanta a filin kafin a bata tana ta wannan da sai Allah ya ɗebo ya ɗebo sai ya bata ya ɗebo ya ɗebo sai ya bata kafin yawancin halittar Allah ɗin wuta ne walakin na karan nasu layu ne nuna to in an bata an bata an bata ne suka yawa sai Allah yau mai tsunin jahannama halim talati jahannama shi ko kin cika na ga am- na baki na baki na baki kin cika to wai ganin cewa ai ita mai cika aikin Allah ne Ah, abinda ake nema a wajen ta shine ta yi abinda ake nema to tana neman ƙarin mutane don ta halakar da su to sai bata faɗi subhanakan nan ba yau mai ƙuru da jahannama halin talati fata ƙulu halmin mazid ba maganar subhanaka sai ta ce wai akwai ƙari ne to to a nan a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta yi tsammanin ita ce ƙarshen azabar Allah wato an ƙure kenan ita ce ƙarshen jalalar Allah ba wani abu fita dan Allah ya nuna mata akwai saura sai zan jabbaru qadamahu alaiha fataqulu qab qab qab qab qab sai Allah da kansa aljabbaru sai ya tsora diddigensa a kanta wato ya mata tajalli na jalala ita ma ta sani akwai gaba da ita to ba ta iya faɗin fiye da ƙaf ɗin nan wato ya isa akwai kalmomi ya isa da yawa ko kafa ko da sauransu amma duk wannan wai kalmar ta yi tsawo ba ta iya faɗin fiye da ƙaf ba to wannan shine allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yutimuni wa yasqin fa idza maridtu in nayi ciwo fa huwa yashfin Allah ne shi ke bani lafiya والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين shi ubangijin nan nawa dai dan ya nuna musu akwai rayuwa bayan mutuwa to sai ka wannan magana in ba haka ba ai ba a lissafa wato ba za su ɗauka zai lissafa mutuwa cikin ni'imomi ba tunda yana faɗin ni'imomin da Allah ya yi masa ne amma shi manufarsa ya nuna musu abubuwa guda biyu a nan na farko akwai lalle rayuwa bayan mutuwa sannan na biyu ya nuna musu ayyukan Allah ba lallai na ni'ima a ciki ba a'a kaddara kowace iriya allazi khalaqani fa hadini wallazi yuqimuni yasqin fa idza ma yatufashu wallazi yumituni Allah ubangiji nan nawa wannan maganar da muke yi da ku ina da rai kenan wata rana Allah zai ɗauki raina in zama na mutu kamar kuma da nake magana da ku Allah zai ɗauki rayukan ku zama kun mutu to sun mai yuhyini ku sani ni ina itikadi cewa ubangijin nan nawa zai sake raya ni kamar yadda- yadda ya kawo ni yanzu da can babu ni ya kawo ni to in ya kashe ni kuma ni din zai sake dawo da ni tunda kawo ni bai masa wuya ba dawo da ni ba zai masa wuya ba to kusan wannan cewa in an mutu za a tashi والذي يميتني ثم يحيين آه، الذي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كما شي wannan ubangiji nawa shine nake kwadayin zai yafe mini kurakurai na ranar alkiyama annabi Ibrahim alaihi salam in ya faɗi kurakurai a matsayin sa na bawan Allah kankantar da kai a wajen Allah wajibi ne a kansa sai dai Allah ya ce ba zai yi laifi ba amma shi ba zai ce a gaban Allah ba shi da laifi ba to wannan kenan sannan abu na biyu in annabi ya ce khati'ati to watakila yana nufin laifin al'ummarsa domin in ka ga magidanci yana sayan kayan yara masu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu karka yi tsammani shine zai sa a'a yana da masu bukatan irin waɗannan ƙananan kaya to in annabi ibrahim alayhi salam ya nemi gafara ba wai don zunubin kansa ba a'a yana da masu neman gafarar zunubi cikin al'ummarsa kowane annabi ya je lahira yau mana kullum inasin bi imamihim kowane annabi da mutanen su za a kira shi to in haka ne kuwa akwai masu laifi a cikin mutanen dole ne zai nemi gafara don ya adana wa mutanensa annabi yakan yi magana da harshen mutanensa Ah, annabi shu'aibu alaihi salam lokacin da kafiransa suka ce za su kore shi daga gari ya- ko kuma ya koma da shi da mutanensa cikin addininsu na tsafi ya ce a'a ba ba za mu koma cikin addininku na tsafi ba da izinin jin Allahu minha bayan Allah ya tseratar da mu gabarin tsafi ba to kaga wannan maganar da yake yi kamar shi ma da yana cikin masu tsafin ne Allah ya tseratar da shi amma a'a yana magana ne da harshen mutanensa waɗanda suka bi shi suka yi imani da shi cewa lallai su da masu tsafi ne amma Allah ya tseratar da su to tunda suna magana da shi ne a maimakon mutanensa shi ma sai yi magana da su a maimakon mutanensa alqur'ani yakan faɗi wannan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce ya ayyuhan nabiyyu sai ya ce idza tallaqtumun nisaa zai ce za tsallaktan nisa'a to wannan maganan annabi yana neman gafara shi yasa wani waje zaka ji yana cewa rabbi gfirni wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab Allah ina roƙon kai mini gafara kai wa iyayena guda biyu gafara kai wa dukkan sauran mu'minai gaba ɗaya gafara ranar alkiyama musamman to in anan ya faɗi wallazi atma ya sai khatiyati yawmiddini to yana jan hankalin mutanensa kenan cewa su ma su nemi ubangiji ya yi musu gafaran kurakuransu musamman babban kuskure inna shirka la zulmun azim tsafin da suke yi babu wani kuskuren da ya fi shi to lallai su zo su nemi gafarar Allah Allah yana shirye ya yafe musu ko da tsafin ne shi ubangiji ba wani sabo wanda ya gagare shi yafewa babu shi shi alqur'ani da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika tsafi ne kawai Allah baya yafewa amma duk abin da ba wannan ba Allah zai yafe to malamai suka ce shi ma tsafin ga wanda ya mutu yana yi ne Allah ba zai yafe ba amma wanda suke suke suna tsafi suka tuba miliyoyi ne Allah ya musu gafara tun suna da rai don haka wannan yana nuna mana shi babin gafara wato su sunayen Allah suna nan ne da kasan faculties kamar ma'aikatan gwamnati a ce akwai ma'aikatan lafiya akwai ma'aikatar ilimi akwai ma'aikatar aikin gona akwai ma'aikatar kasuwanci da sauran irin ma'aikatu irin haka dukkansu suna ƙarƙashin wato in a jiha ne suna ƙarƙashin gwamna ne guda ɗaya shi yake ba su umarni shi yake zartar da ayyukansu shi ke approving duk abin da suka kawo sannan shi ke ba su kuɗin da za a yi ayyukan da su haka in a ƙasa ne ƙarƙashin shugaban ƙasa guda ɗaya amma tare da ƙarƙashin mutum ɗaya suke duk takardar da sai an je ma'aikatan lafiya ake samu in ka je ma'aikatar ayyuka ba za ka samu ba kamar ba abin da maka ba abin da ya haɗa ma'aikatun nan guda biyu kuma duk suna ƙarƙashin kaman ɗin mutum ɗaya ne to sunayen Allah gaba ɗaya haka suke misali akwai sunan Allah wanda sunansa alkhallaku shi mai halitta ne to halittar na shi in yayi shi kenan sai ya tura fayil ɗin wajen almuhiyi in yana so ya raya in yana so ya bari kuma dai shi kam yayi nasa shine alkhallaqun nan shi ko almuhi in in ya bada in ya bada hukunta rayuwar zai numfashi har tsawon lokaci kaza to shi ba shine arrazzaqu wanda zai bashi arzikin da zai ci a tsawon wannan lokacin ba shi kuma sai tura fayil ɗinsa gaba shi arrazzaqun nan ya bayar shi ko arrazzaqu in ya bayar wato idan mutumin yayi kwanakinsa ya gama to ba shine mai kashewa ba sai in tura almumitu allazi allazi allazi khalaqani fa huwa yadin allazi yumitun yumituni dinnan sai tura al mumitu shi al mumitu nasa daukar rayuka ne kawai bai san duk sauran ayyukan ba to shi ko al mumitu in ya in ya karba file din wannan mutum ya kwana su sun kare ya dauki ransa to sai tura file din ofishin al ba'isu wanda in alkiyama ta zo shine zai tashi dukkan wanda da ya rayu ana so a tashi shi yau to shi ku alba'isu in ya tayar to sai ya tura wa arrahimu wani fayil din ya tura wa almuntakimu wani fayil din in arrahimu ya karba shi aljanna yake kaiwa shi ku almuntakimu in ya karba wuta yake kaiwa to wayannan sunayen Allah gaba daya suna wato zatin Allah guda daya shine alif lam hakuri din nan suna karkashin sa ne duk kowane abu shi sunan nan shine wato ismul martaba shine sunan martaban zatin Allah dukkan su gaba daya a wajen su suke karban command to shi alghaffarun nan da kake gani shi ma yana da aiki ba ruwansa da duk waɗannan abubuwan da aka lissafa shi nasa ya samu mai laifi ya yafe laifi aikinsa kenan to na tabbata ko a duniya ba za ka ce wata gwamnati za ta yi wata ma'aikata ministry ne aka kafa shi in a jiha ne aka yi masa commissioner in a ƙasa a yi masa minista a ware masa kuɗi a ware masa ma'aikata a ware masa ofis a ware masa duk in an zo budget duk abin da ake ware wa kowane ministry shi ma za a ware masa amma ba shi da aikin komai kana ji za a yi wannan ba za a yi ba to dan adam kenan wanda hikimarsa gwargwado ce bai yi wannan ba sai Allah alhakimu alhakimul mutlaq wanda hikimarsa ba ta da iyaka shine zai yi wani suna ya aje sunan sunan bayi da aiki ba zai yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce laulam tuznibu wa tastaghfiru لا أذهبكم الله ولا تاب قوم يذنبون ويستكثرون فيكفر لهم da a ce kuma kun zama kamar mala'iku ba kwa yin zunubi balle ku tuba da sai Allah ya tafiyar da ku sai ya kawo waɗansu mutanen da za su yi zunubi kuma su tuba don saboda wannan suna alghafarun nan yayi aiki to haka abin yake ko kaɗan kar mutane su ɗauka wai a mai da hankali kwarai da gaske jama'a Allah yana nufin ne in mun yi zunubi mu tuba shi yasa ya yi mu haka mutanen da kake ji suna suna suka suna sukan tuba din nan suna sukan istighfari Allah ya nuna ba su da rabo ne a wannan office duk mutumin da kaji ya zagi kwamishina kaza ya zage shi ya zage shi to ma'anansa wata ran in wata kwangilarsa ta je ofishin wannan kwamishina lalle zai yi wahalar samun takardar ba shi da rabo nan sai a ce ba sunanka aka rubuta ba to mai da hankali kwarai da gaske shi gafara ubangiji yana nuna mana yadda girman gafararsa take shi yasa yake ce yana son masu tuba yana son masu tuba inna lillahi wa tawwabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi wajen faɗin gafaransa wani mutum ya taɓa da ya mutu sai ya tara ‘ya'yansa ya zo mutuwa ya ce suna kamar yadda mamaci in ya mutu babban abin da yake so kar a bar shi ya yi ta wari ya ruɓe a yi cikin wannan warin wane ne a'a maza maza a yi masa likkafani a yi masa sallah a binne shi to ya ce to ni in na mutu ba wannan ne gata a wajena ba gata shine ku kona ni sai na zama toka ku watsa wata tokar a cikin teku ku watsa wata a tudu iska ta ɗauka shikenan kuma da ni kaman babu wannan shine gatar da za ku yi mini in ji uban yana gaya wa 'ya'yansa shikenan da ya cika kuwa sai suka yi masa wannan gatan da uban su ya nemi ya yi musu su yi masa suka kona shi suka yi yadda ya faɗa sai Allah ya ce ƙasa ta haɗa duk abin da ta karɓa na wannan toka shi ma ruwa ya haɗa duk abin da ya karɓa sai Allah ya haɗa sai ya miƙe shi a gabansa yace saboda kana tsammanin ba zan iya dawo da kai bane shi yasa kace ai maka abin da aka yi maka to ga ka yace wallahi Allah ba haka bane ba wai itikadin ba za ka iya dawo da ni bane tsoron ka nake ji na tabbata in muka gamu abin ba zai mini kyau ba sai Allah ya ce to in dai tsoro na kake ji je kana yafi to kaga an je lahiran ma ga yadda abin ya zama tuba kenan jama'ar musulmi don haka mu rike kwarai da gaske shi shaidan da Allah ya ce kai laifi yace ban yi ba shaidan kenan Allah ya ce kai laifi ka kike sujada wannan ce kai masa sujada yace ban yi ba to me yasa baka yi sujada ba yace ana khairun minhu saboda na shi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin annabi adam Allah da kansa ne yace walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya mantuwa yayi ya ci bishiya to ka san mai mantuwa kuwa kaman ba shi da laifi amma dan Allah ya gwada ya ce adamu ashe ban hana ku cin bishiyar nan ba kuma ban gaya muku wannan shaidan din nan makin ku bane kar ku karbi shawararsa to ya aka yi bai tsaya wallahi Allah na manta ne mai manto a a yace rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wallahi Allah mun zalunci kanmu kai tsaye bai tsaya wata neman yankan uzuri ko wani abu ba to kaga bawa kenan wancan kuma sai zama tsinan ne za ka mai da hankali jama'a istighfari muhimmin lamari ne mu da mun karbi dariƙa muke yin istighfari mu rike da gaske wanda ba su karba ba cikin jama'ar musulmi muna ba su shawara su karba su ma fa da su ake wannan maganar tuban nan annabawa suna jan hankalin duk wanda ba annabi bane cewa su ma suna neman gafara amma ba wajen suna da zunubi ba to ta ina da wanda yake da zunubi kansa آه والذي أطمع أن يكون لخطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين الله ina roƙonka to yanzu kam ya wuce magana da waɗannan mutane kuma hali ya ɗauke shi ya koma shi da Allah ma yake magana gaba ɗaya wato Allah ga abubuwan da kai mini gasu gasu gasu to akwai sauran bukatu Allah su ma ka biya su yadda ka biya waɗannan Allah ina roƙonka habli hukman ka bani annabci irin na manzanci wato khilafa gaba ɗaya shine matsayin da annabci domin annabawa kansu wal qad faddalna ba'd annabiyina ala ba'd waɗansu annabawa sun fi waɗansu kenan wanda ya samu fifiko ya samu wani abu fiye da wanda bai kai shi ba ya samu sannan manzanni duka sun fi annabawa su kuma manzanni su ma tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a manzancin nasu wani manzan ya fi wani to sannan a zo kan ulul azmi na rusuli su guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su wa min qaumin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam su ma wani ya fi wani to a hakan ne khilafa mutum ya samu hukunci cikakke matsayin da yana sama da annabawan a cikin mursalan ma ga yadda yake shine abinda annabi ibrahim yake roƙa alayhi salam rannan shi yana mana bayanin in an in mutum ya ce rabbi habli hukman idan annabi ne to yana nufin annabci irin na manzanci wato shi ne dai yadda aka fassara shi cewan matsayi na daban a cikin manzanni shi kwanan ibrahim a.s. a cikin manzannin duka manzo ɗaya ne ya fi shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammad sai annabi ibrahim a.s. a matsayi sannan samu annabi musa bayansa rabbi abli hukman wa alhikni bis salihin kuma ina roƙonka ka haɗa ni da salihan bayinka shi yana cewa wannan ma addu'a ce annabi Ibrahim yayi don ya nuna darajar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa gashi annabi gashi mursali gashi cikin ulul azmi a cikin ulul azmi ma a can sama mutum ɗaya ne kawai ya fi shi amma gashi yana roƙon Allah ya haɗa shi da al'ummar manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ai wannan ya nuna maka matukar daraja da matukar girma wallahi abinda muka samu yafi abinda kowa ya samu sai mu gode wa Allah kwarai da gaske duk wanda ya samu Allah ya haɗa shi da manzon Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wallahi sai ta godiyar Allah Allah ya bashi abin da Allah bai taɓa ba wani ba Muhammadun nan fa na Allah ne yace rasulun minallahi Muhammadun nan manzo ne fa daga Allah amma sai Allah ya ɗauka yace to kuma na baku Muhammadun nan to wannan ya samu samu darajoji shi yasa malamai suke ce kusan duk abin da Allah ya ce yayi wa annabi ma sai ya ce mu ma ya ɗiban mana a ciki ba taɓa jin Allah yana cewa wani annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ba sai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai to tare da annawa duk ba su samu ba sai alqur'ani ya dace kuma mabiyan huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu Allah yana muku salati mala'ikunsa suna muku salati saboda ku mabiyan wanda Allah da mala'ikunsa suke wa salati irin waɗannan irin waɗannan da yawa zaka lissafa in yace alam nashrah laka sadrak ashe ban bude maka kirjinka ba ya rasulullah sai alqur'ani ya koma ce afaman yahd afaman shara Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih mutumin da Allah ya bude masa kirji ya sa masa musulunci yana bin wani haske ne daga Allah irin wannan irin wanda yawa malamai sun lissafa abubuwa sun fi talatin waɗanda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu ya ishe ka irin abubuwa na zamani na mu'jizozin annabawa wanda suka bayyana ƙarshen zamanin mun nan asalin su mu'jizozin annabawa ne da a ga lantarki irin haka yana haskawa wato mu'jizar annabi ne kwanan nan shi ya karanta mana mu'jizar annabi Musa alayhi salam wanda yake sa hannu a aljihunsa ko hamatarsa ya fitar sai ta haska wa mutane ba a taba ganin irin wannan ba da abin da ake tsammani sai an kunna fitila sannan fitilar sai da mai sai da lagwani sai duk sharuɗa sun haɗu sannan a ga haske amma yau gashi hannu ne na ɗan adam zai sa aljihu ya fitar da shi kawai sai a ga haske kuma in ya sake mai da shi sai haske ya sake komawa to amma sai gashi lantarki an zo an yi mana ya fi dukkan irin fitilar da mutane da suka gani a duniya in dai ba farin wata ne ko rana ba ba taba ganin wani abu mai hasken wutar lantarki ba mujizar annabi ne aka kawo mana saboda mu biya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kaga jirgi yana gudu da mutane na ruwa ko ina ruwa amma jirgin nan shi kada ya dauko waɗansu mutane saboda su ne zababbun Allah Allah baya nufin ya halakar da su suna cikin wannan jirgi mujizar annabi ne shine annabi Nuhu alaihi salam amma mu sai gashi an kawo mota ba ma akan ruwa take gudu ba akan tudu amma gudu take irin na jirgin dan me saboda a sauwaƙe mana tafiye-tafiye wannan ya zama mu'jiza har yanzu sau biyu ma saboda annabi ibrahim an jefa shi a wuta mu'jizar annabi ne mun mun shiga motar wutar ce amma kuma bardan wa salaman sannan ga jirgin sama da aka kawo shi kuma da mu'jizar annabi sulaimanu ne alayhi salam wa sakharna lahu riya tajri bi amri ruqa'an haythu haythu asab Allah ya hore masa iska tana tafiya guduwa shaharun warwahu shahar da safe za ta tafiyan tafiyan wata guda da yamma ta tafiyan wata guda wato a cikin kwana ɗaya zai tafiyan wata biyu amma sai aka zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin jirage masu saurin gaske waɗanda a rana ɗayan ma sai su yi maka tafi fiye da tafiyan wata wata biyu din idan ka fara lissafa abubuwa irin haka da yawa duka saboda samun zama wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan din ba shi kenan ba fa a'a wannan shine ainihin kumfan ruwan ne ba shine ruwan ba sai an je lahira a ga ruwan ka sani annabi Ibrahim alayhi salam wanda muke maganar kissar sa yanzu alqur'ani ya ce wa atina wa ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin mun biya shi sakamakon sa tun daga nan duniya akwai sakamako kamar a ce kai ne baban ishaqu ishaqu shine baban yaqubu yaqubu shine baban mutum goma sha biyu dukkan waɗannan annabawa ne da isaqun da yaqubun da yayansa sha biyu akwai wani sakamako a duniya da yafi haka babu kai bayan nan a koma a ce kai ne baban isma'ilu isma'ilu nan shine baban manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ba wani sakamakon da yafi wannan wallahi babu to kuma amma in an je lahira annabi ibrahim kamar yadda muka faɗi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ibrahimun nan ne to Allah kenan ah, yadda yake baye bayan sa amma duk da haka je da annabi ibrahim yake faɗi ah, rabbi habli hukman wal hikma bis salihin واجعل لي لسان صدق في الآخرين waj'alni lisana sirqin fil akhirin Allah gashi a wannan zamani duk inda na sa kunne a wannan ƙasa tamu ƙasar Babila ƙasar Kan'ana banda zagi ba abin da ake mini saboda kowa bautan gunki yasa a gaba ni ko ni kadai ne naka ubangiji na to ina roƙonka maimakon wannan suka da zagi da baƙaƙin maganganu da ake mini waɗanda za su zo a baya ga baki ɗayansu Allah ina roƙonka su zo masu yabona ne ba maƙina ko guda ɗaya to dan a nuna maka Allah mai baiwa ne wannan din ma ya karba yau a duniya ba wani wanda yake iya annabi Ibrahim ko me yake yi masu tsafi ma sun ce suna annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim alaihi salam nasu ne yahudu suka ce suna Ibrahim ne Ibrahim nasu ne ya nasara suka ce suna Ibrahim ne Ibrahim nasu ne to duk inda ka ji kowanne zaka ji ya sa sunan ɗansa Ibrahim saboda yana son Ibrahim din nan to wannan sai ya zama wannan addu'a da yi wa kalli lisan fitin firakirin kuma Allah ya amsa wannan tam- wannan wannan roƙo nasa eh, ta wannan hanya yana ce eh, wa tarakna alayhi fil akhirina salamun ala ibrahim har ma mun sa a harsan mutan da suka zo baya kowa ya faɗi ibrahimu to ya ce alaihi salam alaihi salam alaihi salam
واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم sai tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya Allah ina son ka sani cikin ma- masu tsoronka waɗanda suka cancanci gadon gidan nan na ubanmu Adamu na gado gidan aljanna dama abin da yasa kai annabi Adamu aljanna kenan gida ne an bashi amma a duniya aka naɗa shi don haka in bai san gidan ba bai san daɗin gidan ba ya zo ana gaya masa ko ‘ya'yansa kenan ana gaya musu cewa akwai aljanna akwai kaza akwai kaza to hankalinsu ba zai iya kamawa ba amma gara a je gidan a zauna a ci abincin gidan a ji daɗin gidan kowa aka zo duniya aka haife shi an haife shi da wancan jin daɗin da aka yi a cikin wancan gidan to da an faɗi gidan sai ya tuna lallai gidan aljanna akwai kaza akwai sai ya tuna wayannan abubuwa duk waɗanda yake so ne kamar dama ya manta su ne to shikenan sai ya zama gidan gado amma ga hanyar da za a bi ai gado din cewa wanda ya bi shiriyar Allah to akwai waɗanda gidan gadon ne amma ba za su samu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sai za a rika nuna wa kafirai gidajen su na aljanna a ce kun gani ga gidajen ku ga gidajen ku amma ku kuka yi sake har abin nan zai same ku haka to wannan shi duka cikin hikimomin Allah ne shi ubangiji yana yin yadda ya ga dama Ah, kamar yadda muka faɗi Allah yana da sunaye masu aiki daban-daban akwai wani sunansa al'adul wato mai adalci mai adalci ma'anarsa ya ba wa kowa abinda kowan ya cancanta tun da ka sani kinkiso ba a ganin sa akan soyayyen nama mai kyau wanda aka soya yanzu ba za ka buɗe kwano ka yi kinkiso a ciki ba amma in kana so ka kinkiso to ka je shadda inda kashi yake to shi a can yake can abincinsa yake Allah in Allah ya yi halitta ba kashi don haka ba abincin kyankyaso a ciki shi ya masa adalci ba yi ba don haka kowa sai an kawo masa ainihin abin da yake bukata kuma ko menene sakamakon abin har yanzu wannan din ne da yake bukata ba zai yiwu ba wata ran an taba wani mutum an yanke masa eh, rayuwar shekara rai da rai a cikin prison to ya yi shekaru fiye da goma sha a cikin prison din sai wata rana jaridun ƙasar su sukan yi haka a ɗauko sunan wani mutum ai ta kamfen ai ta kamfen ai ya ya- ya tuba ai ya gyaru ai halinsa ya yi kyau ai kaza kaza har dai ƙarshe gwamnati ta saurari wannan magana sai ta sallame shi suna yi a waɗansu ƙasashe to ran nan sai sunan wani mutum irin wannan sai biyo kan layin wayannan yan jarida sai suka ɗauko sunan wani mutum suka je wajen ah, familinsa suka tambayi tarihinsa da su da yadda da abin da ya sa aka ɗaure shi sai suka suka yi ta buga labari ƙarshe dai gwamnati ta yanke hukunci ta sallame shi da aka sallame shi aka ɗauko shi aka kawo shi gida dama in an sallame irin wannan sai a je da da tarya da komai don saboda a yayata to sai aka zo gida da zuwa gidansu kofin shayi aka fara kawo masa duk dangi suka taru suna kallonsa kofin shayin bai shanye ba sai ya mutu saboda ya saba da can prison inda aka ɗauko shi da ya duba sai kamar wata sabuwar duniya ce sai ya rasa me ake ciki ya riga ya saba da can to kaga wannan wata ke da prison din aka bar shi da yana da tsawon kwana da su bar shi a prison din da ya ci gaba da rayuwa amma gashi kamar alheri aka yi masa da aka kawo shi wajen da shikenan sai ya mutu to wannan shine ma'anan akwai mutanen da imani ba zai musu ba duk yadda aka yi ba za su yi imani ba don haka aljanna ma in an je abincin aljanna ba zai musu ba wuta ne za ta yi musu to a duniya in an zo sai abin da zai same su ya same su duk yadda ka yi ga ruwa mai kyau ba za su sha ba sai na kwatamin nan shi za su sha to kowa ya sha na kwatami ko ya ɗibi ciwo a cikin kwatami ya same su ya same su duk yadda ka yi ga ruwa mai kyau ba za su sha ba sai na kwatamin nan shi za su sha to kowa ya sha na kwatami ko ya ɗibi ciwo a cikin kwatami shi kenan ciwo ya kashe shi to shine mutum ya zo ya kafirci ayi ayi ayi da shi annabi Muhammad dai sallallahu alaihi wasallam kowa ya dube shi kowa ya ji labarinsa kowa ya ji kamshinsa kowa ya ɗanɗana shi kowa ya taɓa shi wallahi ya tabbata bai taɓa ganin wani kamar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma ka samu wani kayi kayi da shi ma wai har an masa bayani amma bai yadda ba kai wani sai da ya ɗauki makami ma ya bi shi daji ya ce sai ya kashe shi to ashe ka san lallai wannan rai wani abu daban aka yi kamar da shi wannan kinkisan ne duk yadda aka yi zo wajen soyayyen nama ba zai zo ba gara da je shadda inda kashi yake to wannan kenan alazi khalaqani fa yadil waj'alni min warasati jannatin na'im to wannan shine Allah ka bani gadon gidan aljanna wayannan yan mutane ne amma kuma gadon ya kwace musu tare da ga gidajen sai a mallaka wa mu'mine gaba daya gidajen واغفر لأبي إنه كان من الضالين Allah kai gafara wa ɗan uwan babana wato baffana shi yana yi mana bayani cewa da alkur'ani a nan ya faɗi wa firle abi a wani waje yana cewa isƙala ibrahimu li abihi azara to idan wannan magana ta tabbata cewan azar shine baban annabi ibrahim alayhi salam mahaifi kuma ya zo mai tsafi ne to abinda alkur'ani ya faɗi a cikin wannan sura ta yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayanin ni'imomin da ya masa yana ce wa taqallubaka fi sajidin yana daga cikin ni'imomin da nayi maka wato nayi ta saka cikin cikin mutanen da suke musulmi ne masu sujjada masu mini ibada ba masu bautan gunki ba to wannan aya kenan sai ta zama takari saboda ga annabi Ibrahimu kakan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya zama ba mina sajidi na din ba amma da yake baffansa ne a hannunsa ya girma da yawa alkur'ani ya kira dan uwan uban mutum ya kira shi ubansa to wannan shine maganar yana daga cikin abin da shi ya kawo na hujja akan wannan cewa lokacin da alkur'ani ya ce lallai annabi ibrahim ya yi wa wannan mahaifin nasa baban nasa wato baffansa ya masa addu'a Allah kai masa gafara Allah karba shi da tsafi yayi tai yayi tai falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu lokacin da ya gane wannan mutum makiyin Allah ne har abada ba zai imani ba annabi Ibrahim sai ya daina masa addu'a ya rubuta shi ya kyale shi ya daina masa addu'a to kuma amma gashi a ƙarshen rayuwar annabi Ibrahim a cikin surar da aka kira ta Ibrahim din alayhi salam annabi Ibrahim yayi addu'a yana ce Allah na gode dan ya nuna maka a ƙarshen rayuwarsa ne addu'ar yace alhamdulillah allazi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq na gode wa Allah da sai da na tsufa sannan ya bani ‘ya'ya guda biyu ya bani Ismailu bayan Ismailu ya bani Ishaqu kai na gode wa Allah da ya bani wannan nima to kaga wannan ƙarshen rayuwar sa fa kenan to a lokacin ne yake cewa rabbik firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mini gafara kai wa iyayena guda biyu gafara sannan kai mini gafara to ashe kenan wanda yake tabarra minhu ya daina masa addu'an nan ba shine ɗaya daga cikin iyayensa guda biyun ba to wannan dan uwan babansa ne baffansa ne a hannunsa ya girma ba wani abu bane a kira shi babansa shi baffa matsayin baba yake a kusan a komai da komai har a gado yadda uban mutum zai gaje shi dan uban zai gaje shi wato shi ne dan uwansa wato uban mutum da dan duk za su gaji mutum haka baffan mutum da dan baffan duk za su gaji mutum kashi wanda ya nuna maka in an ce baban mutum baffan mutum babansa duk ɗaya ne wakfin ne abi Allah kai wa dan uwan babana azar Allah kai masa gafara innahu kana min ad-dallin ka sani kamar yadda ka sani ubangiji shi yana daga cikin masu yin tsafi wanda ba samu tauhidi ba ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
فاغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ina roƙonka karka kunyata ni ran da za a tashi mutane a ce an zo da dan uwan babana gashi nan kafiri ne ana duka za a kai wuta ni ina annabin Allah ba zan iya masa komai ba Allah ina roƙon karka kunyata ni to shi Allah ubangiji wato mai yadda ya ga dama ne wannan duka yana yin su ayoyi ne don saboda mutane su gane ita kudura Allah ba abin da take ki kamar mutum ya ji cewa shi kenan hankula sun kwanta komi ya tafi daidai ba abin da zai canja to ran da ka kudure wannan to magana ta kare kullum duk wanda kake ganin suna wahala ko a duniya din nan irin waɗanda suke kudurawa cewa in kaza yayi kaza sai kaza yayi kaza to dole kaza yayi kaza to za ka yi kokowa da kudurar Allah kuwa eh duk wanda kaga suna wahala a halitta din nan yawanci wannan ne eh sabubba in kaza yayi kaza yayi kaza to dole kaza to shikenan sai ga abu ya lalace to shi Allah sai ya kawo waɗansu zaɓaɓɓun bayinsa sai ga wani abu ma ya faru amma dan a nuna ikon Allah fa ikon Allah yana iya yin komai don haka ka zauna maza akan jijiyarka kullum ka ɗauka kai bawa ne ba wata ni'imar da Allah zai maka komin yawanta yanzu ka zarfe bauta ka koma kai Allah ne a'a kai bawa ne har kwanan gobe ko mun girman ni'ima mutane sa iya ganin ni'imar da Allah ya yi maka amma shi Allah a wajensa zai ce in huwa illa abdun an'amna alaihi bawa na ne fa ni ne masa ni'ima ku bar ganin abin da ke tare da shi ni Allah ni nayi masa to wannan sai zama wajen wajen bayyanan jalala ne a wani waje alqur'ani ya cewa wa daraballahu masal ladzina amanu ra'at fir'auna daraballahu masal ladzina kafaru ra'at nuhin wa ra'at lut kana ta ta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma yana daga cikin su matan annabawa ne amma ga yadda lamarin su ya zama yana daga cikin su shi wannan babban annabin Allah ne amma ga yadda lamarin sa ya zama to maganan kunyatawa shi annabi ba annabin da Allah zai kunyata alqur'ani ya ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu to wai ba wata rana ce in particular wata rana ce ta musamman ba a wannan ranar Allah ba zai tozarta annabawa da mu'minai ba a wannan kullun ne kullun ne babu randa zaka ga wato wani abu ya faru wanda za a ce ina ce abin da ake dauka kunyatan duniya shine an je yaki da annabi da mutanensa a yaƙe shi watakila har ma a kashe shi to wannan din ma ya faru shi Allah a wajensa wannan ba shine kunyata ba a'a wanda muka faɗi a ce an ɗauro ka ana duka za a kai wuta to shine randa wal azabul akhirati akhza wannan shine azabar kunyata ta gaskiya amma dan mutuwa wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma huwa biyun kathirun wala tuzunu wa asun yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da kuɗi ba za su yi amfani ba ƴaƴa ba za su yi amfani ba zamanan da ana faɗin kuɗi a haɗa su in an faɗi ƴaƴa to ana nufin wato mutumin da yake da jama'a wannan sai aka faɗi ‘ya'yansa a wancan lokaci za ka samu gari ƙarami ne amma mutumin da yake da ‘ya'ya kaza to shi ne yake da magana to a zamani ya kawo in an faɗi ‘ya'ya to kamar ana faɗi wa mutane ne cewa karfa ka yi tsammanin waɗansu jama'a naka sawa'an ‘ya'yan naka ne ko waɗansu jama'an ka ne in an je lahira za su amfane ka ba haka ba ne wannan ya nuna abdulmuttalib abdulmuttalib kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya tona bir zamzam da ya nemi tona ta sai mutanen makka sai suka gallabe shi suka hana shi ya ce don kun ga bani da jama'ar da za su kare ni ko to Allah ina roƙonka Allah ka bani ƴaƴa goma mazaje su girma tare da ni wanda duk abin da nake son yi a garin nan su isa su kare ni in yi abin kuma in ka bani wannan zan yanka ɗaya cikin su ya zama fansa sakamakon godiyarka ka bani su to shine sai Allah ya bashi waɗannan ƴaƴa guda goma ya zama dalilin neman yanka abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su abin bai yiwu ba daga karshe dai aka yanka raƙumi ɗari har ya zama sunna cewa raƙumi ɗari to yau mala fa umalu wala banu ba wani kuɗin da zai amfane ka an faɗi kuɗi kuma saboda ko a kotu aka ce an ɗaure wani ko ya je prison shekara kaza ko kuma ya bada tarar kaza to ko ba shi da kuɗin wani ya ce ya bada kuɗin kaza shi kenan magana ta ƙare shi sai ya kaɗa riga sai ya tafi abinsa to a lahira babu wannan Allah ya ce da zaka kawo ba wai kuɗi ka kirgo ko naira ko dala ko kuɗin ingila a'a ka kirgo zinari ka cika kaman duniyan nan da shi ka sake cika kaman wata duniya wani tsawo ma'ahu in ka bai Allah me zai da shi a lahira kana jin ko mutum ka bai wannan adadin shi ba zai karba ba a lahira dai ana maganar aljanna ka mutum kayan zinariya me zai yi da shi to ran da kuɗi ba su yi amfani ba ba za su yi amfani ba illa man sallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah da zuciya a lafiyayya Allah ya ba mu lafiyar zuciya lafiyar zuciya barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiyar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kawo mana lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karfafe shi ya bar mana shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama lafiyar zuciya jama'a mai kokari abinda ake gyara zuciya da shi shine istighfari da salatu annabi la ilaha illallah Allah ya taimake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma wal khatim wa sallallahu alhadi ila siratikal mustaqim ala alihi qadri mu da lazim Allah ya taimake musulunci da musulmi Allah ya taimake dukkan wanda yake taimakon musulunci masu kokarin kare musulunci Allah ya karya su albarka ne sallallahu Allah ya kare musulmi duk duniya albarka ne sallallahu alaihi wasallam subhanallahi rabbil izzati ma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin